أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن لم يستطع منكم أن ينجح بلاد المحسن ومن لم يستطع منكم
منكم الأول أن ينكر المؤمنات المؤمنات ومن لم يستطع منكم قولا أن ينكح المحسنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحسن بينتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحسنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ومن لم يستطيع منكم طولا أن ينكح المحسنات المؤمنات ومما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات الله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف موسنات غير مسافهات ولا متخذات أقدان إذا أوزن فلدينا بفاحشة فعليهن نصف ما على الموسنات من العذاب ذلك لمن خشي الأنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم ubangiji ya ce wanda baya da iko na auren diyar mace mace diya baya da kudin auren mace diya saboda tana da tsada a dangane da mace baiwa wanda baya da ikon auren mace diya an yankiyar mozanatin mominati na auren diya wanda take momina duk wanda ba da ikon kudin auren mace mumina diya kawai ma baraka ta yamma kuma shi kenan an ba shi dama ya auri wani abu daga cikin bayan wanda kuka mallaka kawai ma baraka ta yamma kuma min wata ya ci kuma muminati a cikin kuyangen ko almuminati masu imani abu da ya sa ga mace imani a nan shi ne ƙoguwar daraja inda aka rama kofin dalla a teku saboda mutane sun rena bayi sun rena kuyangi amma kuma rena ba wajen imani ne ba wajen wata daraja da mabban da imani kai ma mara ka taimanu ko ba da duk rumina ba wa alam imanikum Allah shi ya san imanin ku samuwansa da gurgudun yawansa da gurgudun karfinsa a wajen ku ya'ya da ku wajen bayi ba zukun min ba kar ku mance dukkan kuwa daga junan ku kuke duk mata daga maza suke duk maza daga mata suke har a kai adam adam kuma allah da kansa da ya yi shi da ƙasa to shi da ubanku hawa kuma allah ya yi ta da haƙarƙarin mijinta na hagu dukkanku gaba ɗaya daga uba ɗaya ne da uwa ɗaya saboda haka babu wani reni kenan a don cewa waɗannan bayi ne a rena su waɗannan kuyangi ne a rena su a bibita da imani ne ba su kumin ba banki hunna ku auri kuyangi banki hunna bi izini alihin na ma da izinin masu su wa hadu hunna ujura hunna alkawarin da kuka yi da suna sadakin da za ku bayar wa kuyangi ku ba su wannan sadakin muzinina ghaira musabihina amma da sharadin in kun aura za ku rike ba za ku bar suna yawon ladata ba muzinina ghaira musabihina ko ku ba kwana kawai za ku yi da zuku fita shanin zuwa muzina ghaira musabihina wa man tamtadu bi minuna fa atu na ujura wa nafariza wala muttakhizati aqdanin kuma za su riki waɗansu ƙawaye suna da rata su a boye ba an ce zamanin da karuwanci iri biyu ne akwai na ɓoye akwai na bayyane na bayyanin har tuta suke ɗaura a ƙofar gidan su karuwai duk wanda ya hango tutar ya san gidajen karuwai ne duk mai bukatar lalata ga gidan da zai yi na ɓoye kuma mutane ne masu girma matan da suke zuwa suna gaishe su da sunan su iyayen gijinsu ne ko su yayinsu ne ko su malamansu ne ko su menene su ne amma suna yin zina da su a boye abin da ya hada su shi ne ya hada su amma suna yin zina a boye to wannan duka kuma har yanzu wannan zamani ma akwai irin wannan za a ga mutumin da bai kamata ce yana zina ba to waɗansu mata suna zuwa suna gaishe shi yana zina da su a boye da zinan bayyanin da zinan koyin duka Allah ya haramta yana fariya wata aya yana ce ma zara minha ma batan alfawahisha ma zara minha ma batan miyagun ayyuka na zina da liwari abin da ya bayyana da abin da ya koya banke wanda bi na alihina wa hadu wanda wajura wanda ku ba su sadakinsu musa nadin raira musabihatin za su zauna ne gidajensu suna katangance a cikin ɗakunanku kayar musafi yadin ba za su riga yawon banza a yawon gari ba wadda mutane za ta yi dani kuma ba za su riki waɗansu gawaye abokan zina a boye ba bai za u husin na finace ne bayan shirin su ku yanki za u husin na inda suka yi aure finace ne bayan shirin bayan sun yi aure sai suka aikata mummuna aiki kamar zina تزاوزن فلذين فاحشة ولينا نصف ما للمحسنات من العذاب واجب يبن يجي كنزو نصف ما للمحسنات من العذاب رزن ربن abin da yake kan yayaye ne na azaba da annabi ya nuna da aka saukar da suratul nuri ya kawo ce Allah ya yi musu mafita wanda suka yi aure gefe su za a yi har su mutu wanda ba su yi aure ba bulala za a yi musu to bulalan kam ana samun ana gane rabinta amma a kisa ba shi da rabi kenan su hukuncinsu kullum wato ko sun yi aure ko ba su yi aure ba hukuncinsu ba su taba yin aure ba sai a ba su kuma rabin azaban iyalin wato shine bulala hamsin a maimakon bulala ɗari azzani to azzani fajil dukkan lawahidin min wa mi ta jallatin mai ta jallatin za a raba sai a ba ku yanyi hamsin hamsin bayi ma hamsin hamsin da za a wucin na wadda ya bayi ba da yi na nufin marar musa na dimin azar zalika ba da wannan dama ɗaya a wuri baiwa iman kashiyar anida sai wanda ya ji tsoron idan baya da kuɗin auren matar diyar kuma bai auri baiwar ba zai fada hanyar lalatan zina to inda yi tsoron wannan to an ba shi dama ya wuri ku yangar zalika liman khashiyal anta minkum wa an tabiru khairul lakum amma ku da da karasa kudin diyar ko baka samu daman auren baiwar ba da ka yi haƙuri baka auri baiwar ba da ya fi maka domin idan ka auri baiwa idan ta zo ta haifa maka yaya to sai ubangijin baiwar sai rika ɗaukar yayanka yana sayarwa yayanka ne amma baka da ita kansu domin akuyar wani ce ta haifa maka yayan ba ba kayanka ba ne har kai ma ka jin adaminkum wa an tasbiru khairul lakum da kun yi haƙuri da ya fi muku wallahu ghafurur rahim Allah mai gafara ne ya gafarta muku abubuwan da kuka aikata wanda ya wuce rahimu mai tausayi ne don ya faranta muku warilla mai sauki
يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم يريد الله ألا يناسوني ليبين لكم دنيا مكو بياني bayanin kaza haramun kaza halal kaza haramun kaza halal da ya ci gaba da bayyana muku din nan Allah na so da ya dai ku sunan allazina min qablikum ya shirye ku an hanyoyin mutanen kirki na da annabawa da salihan bayin Allah ku bi hanyar su ba hanyar dabbobi ba ku ya da ku sunan allazina min qablikum ya tuba ne mu kuma Allah yana so ya muku gafara da dukkan laifukan da kuke yi Allah ya mana gafara ya tuba ne ku wallahu alimun hakim Allah alimun masani ne da ilimin sa yake hukunta muku wannan hukunce hukunce hakimun mai hikima ne da hikimar da hikimar sa yake muku wannan bayanai والله يريد أن يتوب عليكم ويريدون
يريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما
والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما
والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما Allah yana so ne ya sa ku hanyar neman gafara kullum ga yadda za ku yi ga abin da za ku yi ga abin da za ku bari ya sa ku a cikin hanyar bayan Allah bayan sa mutane kirki magabata wallahi yuridu an yatuba alaikum wa yuridu alladhina yattabi'una shahawati amma masu bin shawon ciki da shawon farji sun mai da kansu kamar dabbobi babu haramun gare su suna so zai an tabi ku karkace mailin aziman karkacewa mai nisa ku bar hanyar allah ya zama ku dai ba a haramtawa farjin ku komai ba haramtawa cikin ku komai saboda haka ne allah ke bayyana muku hanyoyi na kirki na mutanda mutane kirki annabawa da salihan bayin allah ku ya dai kun suna lalazin kabliku bai tuba ne ku yi mukamar Allah shi Allah alimun masani ne hakimun gwani ne wallahi da ya tuba alaikum uridu alladhina yattabi'una shahawati an tamilu maylan azima wallahi da ya tuba alaikum Allah yana sai muku gafara ne uridu alladhina yattabi'una shahawati amma irin waɗannan mutane yahudawa da nasara da majusawa wanda suke bin sha'awan abin su ba su da wani katanga ba su da wani iyaka so suke su ja ku ne an tamilu a yuridun lalina ya tafi da shabati an tamilu ku karkace mailan karkacewa aziman mai girma يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا يريد الله أن يخفف عنكم Allah yana so ne kowane abu ya kawo muku shi da sauki yurin an yi kafi wa hanku ba kuri ga linsanu ba yi ba domin Allah ya harci dan adam mai rauni ne ba ya iya yin haƙuri ba ya iya yin haƙuri ya kare sha'awarsa saboda haka ne Allah ya halatta mana mu auri Allah bai yarda mu auri babar mu ba amma ya yarda mu auri yar babanmu Allah bai yarda mu auri ammar mu wato gogonmu ba amma ya yarda mu auri yar gogonmu Allah bai yadda mu auri yar uwar uwanmu ba amma ya yadda mu auri yar yar uwarmu ya halatta wannan duka don saboda ya san ba mu da ƙarfin tare sha'awar mu
يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما hukunce hukunce ake gaya mana na addinin musulunci mafi muhimmanci wanda yake karɓar hukuncin babu kamar farji da ciki wannan masu a wayannan guda biyu farji da ciki din nan duk yawancin hukunce hukunce a kansu ne shi farji kar a sa shi cikin abin da ya haramta ciki kar a sa masa abin da ya haramta saboda haka ake nuna muku dukiyar da ta halatta da wadda ta haramta wala ta kudu an ware kumbai na kumbil badini ko ko kar ku ci dukiyar maraya kar ku ci dukiyar sata kar ku ci dukiyar dukkan rashin rashin gaskiya mai mata kuma kakko sa farjin ku a cikin cikin farjin ta sai kun samu akwai daurin aure ko kuma akwai mallaka wani ta yi wara a zalika ko da ga mul'adu dan mutum wallazi na hulli hurujin hafizu illa ala azwajihim aw ma malakat aymanu Allah ya kiyaye musulmi kar ya amfani da farjin sa kan kowa sai kan matarsa sai kan ku yangarsa wani mutane wa ra'a zalika duk wanda ya nemi wani abu bayan guda biyun nan ya ce zai amfani da abin da hora kan al'adu na waɗannan masu wannan abin su ne adu na masu ƙetare iyakan allah wata rana muna hira da wani malami mutum misra su mutanen misra da yake suna hulɗa da yahudawa suna hulɗa da nasara ilimi wani lokaci baya iko a kansu kamar ɗabi'a na zamantakewa yana auren wata 'yar najeriya sai ji a har yanzu ai ba su ɗaura aure ba saboda suna duba halin juna ne tukuna ta faɗa min haka na yi mamaki sai ce mutum fa matarka in ka aure ta kana da iko ka baiwa wani abokinka da kake so ka ba shi aronta ko abokinka ko wani mutuminka domin annabi ya ce kar ku kwantar da wanda ba ku yarda da shi ba kan shimfiɗarku a shimfiɗarka ko matarka saboda lokacin da iyayenta wasu baka ita ba ya haramun ce gare ka to daga ran da suka baka ya ta zama kayanka ya kuma duk wanda ka bashi ta zama ralgaye sai na ce masa wannan karatu wanda ya karantar da kai ba musulmi ba ne da musulmi ne da karatun suratul ma'ariji da karatun suratul ma'ida sun hana masa wallazi na wani hurujin hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin kuma in tayi wara zalika lokacin da kake kwanciya kana jima'i da matar abokinka wanda ya yarda ya baka ita din nan kana jima'i da ita lokacin matarka ce ko ku yangar ka ce ko ku mawara a zalika din ne mawara a zalika ne ya zama ta'adda saboda ka ba a amfani da mace sai ta wajen aure a aure ta da sharuɗan aure ko ku yanga wanda aka mallake ta duk wanda ya ne wata hanya ta uku banda wannan to ya ƙetare iyakan Allah la ta kulu amwarakum bainakum bil batil إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما يا أيها الذين آمنوا ياكم مني ولو كان إيماني دا الله دا أبن دا الله أيكو النبي رشيدك لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل kai ku rika cin dukiyar junanku da ƙarya wato ba ta hanyar gaskiya ba ko ta hanyar fashi ko ta hanyar kwace ko ta hanyar kowa nayin ko hanyar rashawa ku hanyar wanda ba hanyar gaskiya ba kar ku yarda ku da cin dukiyarku da hanyar ƙarya la ta kudu amwarakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratun sai da in ciniki ya kai an taradi da yarjejeniya yarjejeniya ga komai tsadan kaya in mai shi ya rage maka nasa ne ba zai zama ya haramta don abu ya yi sauki ba a illa an takuna tijaratun an taradi tare da yarjejeniya tsakanin ku wala taqtulu anfusakum ni fa inna haramta muku abu na ji tausayin ku ne amma in kuka ƙetare ba kun halakar da kanku wala taqtulu anfusakum karku kashe kawunanku wajen aikata abin da na haramta muku in ji Allah wala taqtulu anfusakum inna Allah sani Allah kana ya kasance haka yake rahima mai tausayi ne bikum tare da mu'minai bil mu'mina rahufur rahim
ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما وسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا ومن يفعل ذلك ما duk wanda ya aikata abin nan da na haramta muku cin dukiyar junanku a cikin haramun duk wanda ya aikata wannan bayan na hana in ji Allah udwanan saboda ƙetare iyaka wa zulman saboda zalimci yadda iyakan Allah da ya ce tilka hududullahi fala ta ta duwa udwanan kenan zulman kuma zalimci na cin kudin mutum da zalimci ko maraya ne ko wanda aka yi masa sata ko wanda aka zafa shi ko aka yi masa wata danniya aka ci kudin za a udwanan dai yadda hanyar Allah wa zulman da zalimcin bayin Allah duk wanda ya haka wa sawfa nuslihi narin ya sani ba da sannu za mu shigar da shi wuta bayan ya mutu wa kana zalika ala Allah yasira aka ce ya Allah ubangiji ko da musulmi ne domin gace wuta da an shirya ta ne don kafirai to ko da mutum musulmi ne duk wanda ya haka dai kowane ne to zan kona shi wa kana zalika ala Allah yasira abu ne mai sauki mutum musulmi ba shirya wuta domin sa ba amma in ya aikata aikin shiga wuta sai mu jefa shi a cikin wutar wato kamar tarko ne da aka yi don a kama gafiya to sai dan akuya ya zo ya taka kaga dan akuya ba domin sa aka yi tarkon ba amma tun da ya taka abin da za a yi wa gafiya duk sai a yi masa saboda haka mutane su nisanci miyagun halaye irin na kabari na zinace-zinace ko na halatta dukiyan haramun a kiyaye ƙetare iyakan allah a kiyaye zalunta bayin allah fasabar zai nara duk wanda ya ga za mu kona shi wuta wa kana zalika lillahi yasira musulmi ya ƙetare iyakan Allah ya zalunci musa shi a wuta wani abu ne mai sauki in yi Allah wani abu mai sauki a wurina ban shirya wutar domin sa ba sai in sa shi saboda aikinsa إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم وندخلكم مرسلا كريما zunubai an kasa su kashi biyu akwai manya-manyan zunubai su ne kaba'ira an lissafe su akwai kuma sara'ira wanda ƙananan zunubai to in kun nesanci manya-manyan ni kuma zai riga gafarta muku ƙanana in ka yi alwala to duk abin da hannunka ya taɓa na haramun na gafarta in ka wanke ifiska duk abin da idonka ya gani na haramun na gafarta in aka shafi kai duk inda ka shiga na haramun na gafarta in ka shafi kunne duk abin da kunnen ka yi na gafarta duk abin da in ka wanke kafa duk abin da ka daga na wurin haramun na gafarta kamun ka je sallah sai ya zo duk jikin ka ba sauran zunubi Allah ya maka gawara sai ka je ka yi sallan ba tare da zunubi ba kuma azumin bana zai gafarta zunubai har zuwa azumin baɗi umarar bana za ta gabata zunubai zuwa umarar baɗi akwai yuka da yawa wanda suke gabata wa mutum zunubansa dukkafiran kuma sai adikun za mu gabata muku sauran zunuban wani rikilkun zai mu shigar da ku markaran wurin shiga kariman mai daraja shine aljanna
ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبوا واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما
تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض Allah ya raba rabo iri-iri na mazaje daban na mata daban na mazaje wato ya ninka na mata a cikin darajoji wala ta tamannaukar ku yi gurin ma fadalar da ku yi ba za ku mara bari abinda allah ya fifi da junanku da shi karka yi gurin ina ma da kai ne aka ba wannan to saboda haka wannan guri idan ne ba kana so allah kau da wannan kyautan daga gare shi bane ba haramun bane kai ma kana neman alheri ne ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبنا للرجال نصيب مما اكتسبوا mazaje suna da rabuwa cikin abin da suka aikata wani nisa'i nasibu min maktasabna mata suna da rabuwa cikin abin da suka aikata su ma wasallallahu ko dai ku roki Allah min fadlihi daga faralarsa in ku roki Allah da cikin faralarsa ya baku a cikin faralarsa ko kuma zan ne ko kuma matan ne inna Allah sani Allah kana mai gushe ba haka yake kana alima bi kulli shay'in masani ne na komai da gobe abin da Allah yayi to wurin da ya kamata a yi shi ake yi da ilimin Allah yake aikin sa da hikimar sa yake aikin sa
ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عاقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا ولكل جعلنا مواليا مما ترك الوالدان والأقربون والذين آخرت إيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا zamanin da mutum yakan ɗauko mutum ce kaga wannan na ɗauke shi ne zan gaje shi zai gaje ni to idan sun yi wannan alkawari alkawari sai ya zauna mazaunin alkawari ba zai hana masu gado su yi gado ba shi kuma zai hana shi a ba shi abin da aka yi masa alkawari ba shi ne ma a cikin maganar ne ma ke cewa bayan wasiyya min badi wasiyyatin yusi biya abu da yayi wasiya ware a bashi kaza to shi ma ya samu rabu kenan za a bashi kan abin da aka ce a bashi irin ya gada nufi tana jina? to ce la ilaha illallah محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أشهد أن عيسى
أن عيسى
عبد الله ورسوله
ورسوله ورا ورسوله
abin da kika faɗa cikin wannan larabci kin je tun daga cikin zuciyarki har baki kin tabbata Allah da yayi sama yayi ƙasa yayi mu yayi kowa da kowa yayi komai da koshi kadai ne ubangijin mu da muke bauta masa kuma ne Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawan sa ne manzon sa ne shi ya aiko shi da wannan addini da muke yi na Islam ko kin ce kin tabbata annabi Isa ba dan Allah bane bawan Allah ne manzon Allah ne Allah ya aiko shi da addini kamun zuwan annabi Muhammadu in yarda da abin da kika faɗa to ki ce alhamdulillah to yanzu kin zama musulma alhamdulillah mene ne sunan ki na da me sunan ki na da yanzu wani suna kike so na musulmi a sami ki sabon suna na musulmi ya khadija uwar gidan masha Allah sannu khadija Allah ya raya ki cikin musulunci Allah ba ki albarkan khadija ummul mu'minina yanzu za ki je ki wanka duk jikinki akwai ya miki alwala ki alwala akwai ya miki sallah ki yi sallah wato dukkan abin da ke dole ne akan musulmi daga yau ya zama dole a kanki da abin da musulmi ba sa yi ba za ki yi daga yau babu cin naman alade kuma kin yi wankan nan akwai wani wanka da yake mata suna yi kowane wata suna yin jini kwana biyu ko kwana uku ko biyar ko biyar da haka ana kira da jinin haila a lokacin wannan jini mata ba za su yi sallah ba ba za su kwanta da mijinsu ba sai jini ya yanke sun yi wanka sannan su koma sallah su koma kwana da mijinsu irin wankan da za ki yi waɗin nan yin wancan jinin ya zo sai ki kame ba za ki sallah ba ba za ki kwanta da mijinki ba sai jinin ya ɗauke ki wanka irin wanda za ki yau ɗin nan irinsa sannan kuma in kin kwanta da mijinki yadda maza suke kwana da mata jima'i kenan to dole sai ki yi wanka sannan ki sake yin sallah irin wankan da za ki irin na yau ɗin nan kenan shine wanka guda uku shiga musulunci ki wanka idan kin jini ya yanke na haila ko na miki ki wanka idan ki yi jima'i da mijinki ki wanka to alhamdulillah muna miki murna Allah ba ki dama ki je haji Allah ba ki dama Allah ba ki dama ki je haji Allah ba ki dama ki yi zakka ki ba ki dukiya daga yanzu ba za ki sha ruwa ba sai rana ta faɗi ki sha ruwa kina cikin azumi kenan yanzu dare ya ce ki niyan za mu karasa azumin nan tare da ke yi miki murna khadija alhamdulillah ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين آخرت إيمانكم فأتوا نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا ولكل جعلنا مواليا قوة مزاد ماتا مو موسى أبوكي wanda suka ɗauka wa kansu wanda za su ba su daga cikin dukiyarsu ba su wani rabo in ma ta daga rawali da ne daga rabona a cikin abin da uwa da uba suka bari ko kashi abin da ɗan uwa suka bari in sun mutu wallazi na agarin aimanukum wanda kuka rantsuwa kuka ɗauki abokantaka da juna walati fatu zai ku ba su nasibar rabansu na lazari Allah kana ala kulli shay'in shahida shine babban shaida akan kowane abu subhanahu wa ta'ala
الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم والصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي يخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن طعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالساريات قانتات حافظات للغيب ما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فإذوهن وهجروهن في المضاجع واضربوهن وإن دانكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا ubangiji ya yi mutane maza da mata to sai ce arrijalu qawwamuna mazaje din su ne masu tsayawa masu ƙarfin tsayawa su riƙe walittakan mata ƙawamun masu yawan tsayawa akan mata su ne mazajen mata su ne ubaben mata su ne yayun mata su ne sarakunan mata to komai su ne za su tsaya musu mazajen ma fafzarar lahu ba zan mara ba da saboda allah ya bibi da tsakaninsu da ganin namiji kasan namiji ne zai iya juriya da ganin mace kuma kasan mai rauni ce ba za ta iya juriya gaban namiji ba shi yasa aka ba maza su ne ƙawwamuwan masu yawan tsayawa akan mata na babdallar ba da mara fadin wai ba an fago mina wali kuma daga kudin da suke kashewa in an zo aure wato namiji ne zai kashe kudi ya ba da sadaki ya ba da toshi ya ba da kudin dangi ya ba da kudin menene kudin menene amma kuma in an yi auren da namijin da mace su biyu ne za su ji daɗin amma ita wace ba ta kawo kuri shi namiji ne kadai zai kawo kuri to wannan ma ya ba shi dama a ce masu shi mai tsayawa ne akan mata wai ma fa talla ba da ma fa gumna wali wasali hadu matan kirki kani ta hadu masu biyayya wa Allah hafizatun lil ghaibi masu kiyayewa martaban mazan su koda mazan baya nan hafizatun lil ghaibi ma hafizallah abinda Allah ya kiyaye suna kiyaye abin da Allah ya kiyaye ko da mazajensu ba sa nan ba wanda ya taɓa cikinsu hafizatun lil ghaibi hafizallah wallati takhafuna nushuzahunna idan ko matan sun zo ana jin tsoro suna gujewa mazansu fa izuhunna mazajen sai su musu wa'azi idan mace ta ki kwanciya da mijinta da daddare ta ki ta bashi jikinta to sai ya tsaya mata wa'azi ya mata wazi ce wacce ni wa mijinki ne yanzu wannan abu da nake so yi in mukin hana ni ya zanyi zanje in ya wurin haramun ne ki ya kuri a mata wazi a mata wazi a mata wazi bai zo wannan idan wazi bai amfani ba to zai ka kai kwana kan garda ka rika kwana kai kadai idan an yi yan kwanaki bata damu ba abu bai dame ta ba bai zo wunna wahajiru wunna kun kaurace musu ba su damu ba to daga nan sai daukar duka ka take da amma dukan da ba zai karya gaba ba ba zai fidda jini ba kai wanda duka har ta duba ta ba da abin da ake so ne bai zo wunna wahajiru wunna fil mazaji madribu wunna wa in adanakum amma daga daga lokacin da ta sallama ta ba da kai ta yadda fara ta buwa alaihin sabila babu zagi ba duka daga wannan lokaci inna Allah sani Allah kana aliyan kabira ya kai namiji in kana da tinkago kai babba ne a kanta kuma kai mai iko ne a kanta ka sani kai ma fa Allah yana da iko a kanka Allah shi ne madaukaki Allah shi ne mai girma inna Allah kana aliyan kabira
وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا وإن خفتم شقاق بينهما فبثوا كما من آله وكما من آلها يريد إصلاح يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا idan ku abu ya ɓaci an yi wa'azin bai yi amfani ba an ƙaurace mata bai yi amfani ba an yi dukan bai yi amfani ba a to sai a ɗauko daga cikin danginta a ɗauko mutum ɗaya babba a cikin dangin miji a ɗauko mutum ɗaya babba su zauna su tattauna bayani tsakaninsu a faɗi laifin miji a faɗi laifin mata mai gaskiya a bashi gaskiyarsa mara gaskiya a bashi rashin gaskiyarsa idan sun yi haka abinda suka yanke hukunci duka to shi ne za a ɗauka idan su yi zartar da hukunce ce baki da gaskiya daga yau kar mu ƙara jinkin masa irin abin da kike masa dinna kai ku ko namiji na ce kai ne baka da gaskiya daga yau kar ka ƙara yi mata abubuwan da aka ce kana yi din nan ko mai laifi a bashi laifinsa mai gaskiya a bashi gaskiyarsa su koma su zauna tare wai ne yadda shiga ga mai nima fa ba su haka man minari wa haka man minariha yurida islahan inda suna nufin gyara tsakanin matan nan da mijin nan yofi illahu bainahu wa Allah zai katartar da su su katarin su dace su gyara tsakanin namiji da matan nan inna Allah sai Allah kana haka yake aliman masani ne khabira mai ba da labari واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب ومن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القرب واليتامى والمساكين والجير ذي القرب والجير الجنوب والسائل بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا آه tun daga farkon surar an ce ya yi wannan su taƙo rabbakun ubangijinku allazi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minha rijalan kathiran wa nisaa saboda haka ake bayyana haƙoƙin kowa Allah ubangiji wanda ya halitta wanda ya ba da rayuwa mai daɗi ya yi dukkan alheri a ba shi haƙƙinsa su kuma jan adam a ba su haƙƙinsu an faɗi haƙoƙin jan adam ɗin waɗansu an faɗi waɗansu wanda suka wuce yanzu ya faɗi haƙƙin Allah haƙƙin Allah wa abudullah wa la tushriku bi shay'a Allah haƙƙin za ka bauta masa karka hada masa da komai dai kenan in ka dawo wajen dangi cikin jama'a kuma wa bil walidaini ihsana ka kyauta wa uwarka da ubanka wanda su ne sanadin zuwanka duniya bayan ka bauta Allah ka yi masa duk abin da ya ce ka nisanci duk abin da ya ce ka nisanta to sai ka dawo cikin halittar Allah uwarka da ubanka ka kyauta musu domin su ne dalilin zuwan ka duniya wa abdullah wa la tushriku bi shay'an wa bil walidayni ihsana kyauta uwa kyauta uba uwa tana da darajoji akan ɗanta har guda uku uba yana da daraja ɗaya saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam tambaye shi zan zauna da iyayena wane ne ya fi kyauta maza annabi ya ce uwarka daga uwata sai wa ya ce uwarka daga uwata sai wa ce uwarka daga nan sai wa ya ce ubanka to kaga haƙƙin uwa guda uku ne haƙƙin uba guda ɗaya ne domin uwa ka zauna cikin cikinta sannan da ka fito kuma baka barta ta huta ba shayarwa da kulawa da magani da kulawa da kwanciya da tashi da abubuwa duka sannan kuma zamawanta ita ce uwarka amma uba zamowansa ubanka ne da tsayawa kan harkokinka shi ya yi baka taɓa zama a cikin cikinsa ka wahal da shi ba bai sha wahala ya haife ka ba bai sha wahalar naƙuda ko wahalar shayarwa ko wahalar kunciya da tayarwa ba saboda haka uwa take da haƙƙi guda uku uba yake da haƙƙi guda ɗaya wa abdullah ko da Allah wala tujiku bi shay'in kar ku da Allah da komai wa bil walidaini ihsana sannan ku kyauta wa iyayenku uwa da uba ku kyauta musu kyautawa wa bi zil qurbi an kyauta uwa da uba to kuma sai kyauta dangi makusata yan uwanka na wajen uwa da yan uwanka na wajen uba da danginka na wajen uwa da danginka na wajen uba abin ruwa da yi zanen wa bizir gurbe wani ya ta mai sannan kuma in an wuce nan sai ya kyauta wa marayu wanda iyayensu suka mutu ka basu marayu abin ruwa da yi zanen wa bizir gurbe wani ya ta mai wani mazaki da miskinai abubuwan tausayi a tausaya musu a kula da su وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل دكما مسكيني ونزك أبوبا توزعي وابن السبيل دباكو وندزو باكو دابا إذا والجير ذي القربى دكما مقبشي mai haƙƙi guda biyu mutum maƙwabcinka ne musulmi ne danginka ne haƙƙi guda uku kenan shi musulmi ne shi danginka ne kuma maƙwabcinka ne akwai kuma maƙwabci mai haƙƙi guda biyu shi danginka ne maƙwabcinka ne amma ba musulmi ba ne ko kuma musulmi ne makwabci ne amma ba dangi gare shi ba duk waɗannan kowa ka biya masa bukatarsa ka kiyaye masa haƙƙinsa wa abudullahi wa la tushriku bi shay'an wa bil walidayni ihsanan wa bi dhil qurbi wal yatami wal masakin wal jari dhil qurbi wal jari junubi da makwabci makusaci wajen dangi da addini wal jari dhil qurbi wal jari junubi da kuma makwabci wanda yake ba dangi tsakanin ku ba iya ba ba dangi iya ba dangin ba ba waljiyar zirkurbi waljiyar zirkurbi waljiyar jirbi wasabi bil jambi da makwabcinka na wajen rumfar kasuwa ko wurin sana'a ko wurin haduwa makwabci gare shi ma ke kyauta masa makwabcin na waɗannan wurare waljiyar zirkurbi waljiyar jirbi wasabi bil jambi wani sabili da kuma bako wanda ya zo ko da a garinsu mai dukiya ne yanzu kan bai da ko mai ko masauki sai dai an bashi bai da ko ruwa sai an bashi ko abinci sai an bashi shi ma bako ka girma shi ka kyauta masa waljiyar zil kurbi waljiyar zil wasa biji wani sabili ba ma maraka ta yi mahanu kuma ku kyautawa bayan ku duk waɗannan abubuwan kyautawa ne والجهد القرب والجهد الوسام يجب ابن سبيل ما تقيمن إن الله سني الله لا يحب كل مختال فخورا ألا باياتهم من كان مختالا فخورا kuma karka kyauta musu ka komo kana kin kafu ai ba don ni ba da ba su zo maka za ba ba don ni ni ba kana kirari a kai saboda Allah kai tawali wa kwantar da hankalinka karka yi ta yin alfahari a kan ka kyauta uwarka da ubanka ko ka kyauta danginka ko ka zama gatan maraya ko ka zama gatan baki a karka yi alfahari alhamdulillah maulana shek muna da tambayoyi guda biyu yana ce allah ya kara wa maulana shek lafiya da tsawon rana yana tambaya ne akan a karatun da ya gabata mutumin da yake da kuyanga ya aurar da ita an ce yana da iko lokacin da yake so ya dawo da ita ya dauko ta wai mijin zai sake ta ne da ita ko kuma ya ne ai daga ran da ubangijin ta ya neme ta auren ta ya mutu dama ba shi ya aure ta ba ai shi ya auren da shi dama fakkin da izini alihinna wanda aka aure da izinin sannan yusi ne ce ka komo gida domin ka ta komo gida shi kan ba zai amfani da ita ba sai ta ga jini daya shi wanda ya kwato ta amma wurin ka ya riga ya mutu tun da ubangiji ta ce ta dawo
sai tambaya na biyu sai mutum ya saki matarsa tana cikin idda sai ta tsayar su za ta gare shi
ai idan an saki mace bayan an sake ta sai mijinta ya rasu sai mijinta ya rasu dinnan za ta yi ta kaba za ta yi gado
sai rubutacciyar takarda daga mutanen kano cewa kwanaki biyun na sun samu kansu a wani annoba da ake ta mutuwa mutum sha biyu mutum goma sai su mutu kuma ba corona ba ba ne na ake su ba suna neman addu'a Allah ya yi su musu wannan bala'i Allah ya yi musu wannan bala'i duka nan muna musu addu'a Allah ya yi musu wannan bala'i Allah ya kiyaye su Allah ya kiyaye jama'an mu gaba daya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad خاتم لما سبقنا الهادي الى صراطك المستقيم سبحان ربك رب العزه الله كياي الله كياي الله كياي امين Allah ya mana gafara Allah ya yi mu gafara Allah ba wani irin duniya da lahira Allah ya ke mashirin duniya da lahira masu neman addu'a wurin Allah biya bukatan su Allah biya bukatan mu Allah ya kiyaye mana kasar mu Allah ya kiyaye mana jama'an mu da ba mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali barka ne wajen lafiya Allah ya yi mana bala'in corona ya yi mana bala'in corona bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah أسرى على المتقين غير مغضوب عليهم اللهم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله فاتح الحمد لله